ينكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
قال الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى فإن طلقها idan miji ya saki mace a sauyu miji ya saki mace gatarsa ba a da suna shaidi bayan a baya ya sake ta saki biyu ko ba da sin shaidi bayan saki biyu da ya mata a baya ba za ta yi da hujin ba ba ta halatta a gare shi bayan nan a yadda kasar sani kasar inda ya ce saki na uku da wako wa kana suna ta auka'a أوقات الثلاثة كبرت أمرت ديني وهو قال الثلاثة تكيب دين سنة أخوني أمارة أيه ومارة كم لا أكيد في أن ثبت ثلاث وها ثلاثة أو مرات إذا سكن دا يتبت wato amara ɗaya ne gaba ɗaya miji yake da matar sake sakakkiya ce suke uku ko ko a'a daban-daban ne ya ce ke suka kira ce suke ɗaya matsalar bayan nan ya kome da ita ya sake sakin ta ko kuma bai koma da ita matsala cikin ita ya ƙara mata wani sakin da ta cewa dai haka ba daidai ba ne amma dai ƙara mata zai haku ya sake ƙara mata to wannan ya zama suke da suke uku kenan ko kuwa a gaba ɗaya ne da abin farko da ke ita suka kira ce suke uku fala ta hilu ba za ka rasa ba gare shi sai ta auri wata miji. Ta yi zuwa ƙarshen abin da aka faɗa. Shi ne kuma idan da ake miji zai ce da matarsa ke sakakkiya ce saki uku. Ko ko ke sakakkiya ce saki baki. Wannan shi ne abin da malamai suka gaba a kansa. Ina iya kare a kalma ta ƙarshe to akwai saɓani wasu. Wanda ke ganin dan miji ya ce ba ta sun take ya ce take laje ba ta sun take ba amma dai ko a masa wanda sun su ita ba su take amma da yake ce ta take take ya ce take uku wannan sai ka kafa uku ya afku a kanta ko da kalma ɗaya ya faɗa ba dole sai ya rarraba ba wa amma amma fadin cewa wai saki uku amma ba ɗaya ba a fasi ko suke ɗaya masu wata kwallon ma da ya koga yadda taimiyya daga cikin hana bilawa. Hatta manyan shagabannu na masabarsa ta hana bilawa sun masa rage. Har malamai suka ce, Ibn Taymiyya batacce ne wanda yake ya batar da wasu. Dakkana ta ga shugaba a shagun daga shugabannin malikawa a batacciya ce. a nan a gane ibn taymiya yana kima mai na musulunci wanda kuma Allah ya kore musu ilimi daban-daban kuma sun taimaka a bangarori da yawa na addini illa iyaka an samu wasu matsaloli da ya banza ne a cikin wanda kuma wannan ya zama ya cutar kwarai ga addini illa iyaka za a dubi yadda sai dai suna hali yake faɗa ne dole gaba ɗaya a ce masa bacece ne ba a yi masa adalci a ce kuma daidai yake ba a yi wa addini adalci yasa akwai inda yake ya zo da abubuwa daban-daban wanda ba daidai ba akwai inda yake ya zo da abubuwa wanda suke daidai shi yasa malamari shi ne a wakana lamarinsa ga Allah kuma abin da ya kawo wanda yake da banna a ciki a kokari a gyara abin da ya kawo ba banna a karba kamar da shi sai yin su na hali a ga an samu da zuwa mai bihari akwai maganganu da yin kimiyya da ya kawo domin ya nuna matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta cewa ga irin yanayi ko shi kansa samu nan gaba nan gaba za a ga inda ya kawo magana yin kimiyya da kusa da ita wajen ƙarshe wa an laisa ne misali illa ma sai. Za a ga ita sawi ya kawo gane inda jami'a a nan yana kafa hujja a ita a kan wata matsala. Shi ya sake nan gaba ɗaya taimiyya ba take ne mai fatarwa an yi ba daidai ba a ce kuma daidai yake an yi ba daidai ba yasa akwai abubuwan da ya wanda ba daidai ba akwai wanda da nasu wanda ba daidai ba wanda dole a sa a yi masa rani ko kuma zuwa ganin nasu wanda ke daidai wanda wannan za a karɓa ana ake karɓar kowace magana ta duk wanda yake bayani to ba za ta rasu ba gare shi ta tarika sai ta abu wato an faɗi masamobi da yawa na malamai a nan amma a gane babban abin da ya kawo shi musulmi ya ke gani yana da hujja a kan wannan da'awa tasa shi ne hadisin Allah na Abbas wanda kawo su ya ruwaito da gare shi cewa da ta a zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallama idan miji ya ce ya saki matarsa sake uku a kalma ɗaya ana ɗaukar ta ɗaya haka nan zamanin sayyidina abubakar haka nan farkon hilafar sayyidina umar amma daga baya sai sayyidina umar ya ce mutane suna gaggawa a cikin lamarin da yake suna da yalwa a ciki idan kace yau ka saki matarka suke ɗaya ta gyare ta aka gama idda ba ta yi ba kai kone da ita ba a shi ke a zama ba ba ta kama ba wani abu da ya haɗa ku da ita ko mutuwa sai ba za ka gaje ka ba ko mutuwa sai ba za ka gaje ka ba inda ya ka gane ta ta gama idda to shi yasa me zai jawo ka je ka ce ba ta ka saki ko kuma gaba ɗaya wannan ka ce ka ce ka saki ɗayan sakin ya ba ƙarƙari ba ka san da ba ba da zai za ka za ka rasu in ba kai kake ka dawo da ita ba akwai abin da zai dawo da ita ta koma mataka ba abin da zai dawo da ita ta koma mataka sai in kai ne kake ka dawo da ita to sai na umar ya ce to me zai sa mutum kawai mu da baki ba ya ce ya su za ta saki mu amma tunda yake mutane suna irin wannan bara a yi hukunci da cewa duk wanda ya ce ya su za ta saki mu ko hukuncin ya zarci to kenan daga sannan sai ya zama wannan hadisi kenan na dawo. Na'am. kuma ya wasu daga ranar ba wanda imam musulmi ya kawo shi amma malamai da yawa sun magana a kan shi kansa hadisin da kuma ma'anar wajen tabbatar sa akwai da yawa da suke ganin to ai wannan hadisi ne ta aruri hatta da abin da aka rawaito da shi kansa Allah na ba saboda Allah na ba sun arwaito daga gare ta ta tabbatacciya cewa yi hukunci da cewa duk mutumin da ya ce a kuma ta sa suke uku gaba ɗaya suke uku ne zai afuwa kansa ashe kenan wannan hadisi da dawo ya rawaito daga gare shi kamar ya zama an tura shi kenan waje da inda ne ga Allah ma aka rawaito da shi sassa zana ba su cewa bai ba da kafara ba sannan kuma sauran sahabbai ko da abin haka yake to sauran sahabbai sun yarda da wannan abu da sai na Umar ne na hukunci da cewa duk wanda yake ya tura suke uku gaba ɗaya a ɗauka suke uku ne a ɗauka su ke hukunci su abinda sabai ko sai ijma'i a kansa wani ya zo daga baya ya ce ba haka ba ai yayi ba daidai ba yau ya sa duk malaman masabobin nan guda hudu suka tafi a kan cewa saki uku ne a kalma ɗaya saki uku ne ba a sami wanda suka bauɗe ba su yi kamar shi yin musulmiya ba akwai wasu ma misalan da suka ce ai wanda ma su ba ta saki uku a kalma ɗaya ba ta kuma gaba ɗaya wanda suka ce a kamar shi ne zai wanda suka ce ya fi ba ta suke ba kalma daya ta suke ɗaya ne ta take a kuwa a kasa ba duk wannan ra'ayoyi ne wanda suka sha bai wanda ba su da hujja in an tsaya an dubi hujjar da suka kawo sai a hujjojin ba za su yi ba hujjojin da suke ganin sun kawo to hujjoji ne wanda ba za su kai ba a koyaushe ba wai in malami ya ce yana da hujja shi ke nan maganar ta kai ba a sai an auna hujja ta sa an auna hujjojin wanda suke da fahimta sabanin ta sannan a duba ga wace hujja ce ta firin layi sannan ne a yi hukunci amma ba a ce kawai da mutum ya ce yana da hujja sai maganar ta kai ba a kuma da yawan hujja ce da kai da Allah a ga wani nan ya ce yana da kuɗi to Allah ta dauka kuɗi ne a masana su duba su ga an yi kuɗin ba a yan jabu ba ne daga wani wani fiye da bayan kuɗi gani ko inda ya ba kama hujja a kan samu hujja a yadda a kan samu kuɗi yan yabo a hujja ma ana samun hujja wadda take yan yabo da ya sa ba za a faɗi ta wuce da inda a babu hujja ake magana to ba za ta yi mata magare shi la ya sada tafi ba ba da tsanfata sani la ya saki uku ba saki uku a tada jiya sai ta ɗaura aure da wani miji kuma ya sami da ita shi da yake al-muradu bihi guda abu da ake nufi da sake a ran abadu ba al-wadai ɗaura aure tare da saduwa ya ji da Qur'ani da ina aka yi amfani da sake da kayan to ana nufin zara ɗaura aure amma a nan ne kaɗai aka yi amfani da kalmar sake ana nufin ɗaura aure tare da saduwa ɗaura aure kaɗai bai wadatar ba don cewa mijinta wanda ya sake ta saki uku ta gama idda sai wani ya ɗaura aure da ita amma kafin a ce ta tare ya sadu da ita ya sake ta wannan da ya halatta ta koma gidan wancan mijin da ya halatta mata wancan mijin ya sake auren ta sai in wannan zai ya sadu da ita ke yasa a nan tafiya na kace yana nufin ɗaura aure tare da saduwa amma gugina zalika bil hadisi kamar da aka bayyana wannan a hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wal ijma'u alaihi malamai duk sun gama kan haka sabanin abin da aka turo daga inda zuwa ya ɗaya daga cikin zan kan ganta ya cewa zara ɗaura aure ya ya isa a wajen halatta wa shi inda zuwa yana aka baito da gare shi shi ne matar da abin da zai sake ta saki uku idan zai ida wani ɗaura aure da ita ko da ba su tsare ne sake ta ta iya komawa gidan wancan miji ba ba da wancan mijin nasu da ya sake ta sake uku ya iya ɗaura aure da ita na ta ce wannan magana sha za ki ijma'i ya rusa sai ta aure wani mijin a tansiya zaujan wani miji waya da a haye sadu da ita kuma ka ba ta hadisi sai mana yake a zo a hadisi rawar shaidan la a tanke ce la sai gida ba mai gida ba da a ce ita matar baiwa ce. Sai mijin ya sake ta sake uku, sai inda sai mai gidan ta mai da ita a matsayin sadaka yana saduwa da ita. Yanzu wannan saduwa da ya da ita da a ce zai ce kashi auren da ita zai sake. To bai da bai ba da dama cewa wancan mijin da ya sake ta sake uku ya ɗaura aure da ita ba. Tunda shi wannan mai gida ne ba miji ba. Allah ko cewa ya zauja, cewa ya zauja, sana ko bi tare ne, ala ce ba a kwari shi. Ba ma kawai mutum ya zama balagage ne inda Imam Malik ya faɗa. Saboda faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sai ya dandana ƴan zuman ki wata zuki usai da kawai kai ma ki dandana zuman. Wala usai da sabi yaro ko karami wanda bai balaga ba a yayi cewa ba zuma a gare shi. Mali shafi ya ce, a'a, a nan ba maganar balaga ba ce, magana a ce zai iya saduwa da mace. In dai wanda zai iya da saduwa da mace ce ko kuma mace ne ko da zai balaga ba, wajen mali shafi ya ce, ai shi ke nan. Daga nan ne ake samun matsala wadda take ake kiran da mulafaka. Wato a waje ɗaya, a ɗauko magana ta wannan malamin a haɗa da ta wancan malamin, an haɗa wata magana. to me hukunci irin wannan wanda shi ake kira alfihi ita ce ayyukan ne da shafi'iyya mutum ya takalifi da imani shafi'i a cikin ingancin halattawa wanda ba bana gaji ba imani shafi'i ya ce yaro inda yana da ikon saduwa da mace ko bai balaga ba in ya auri mace ya sadu da ita to ya sake ta mijinta na wancan inda ya sake ta suke uku ya iya sake auren ya kuma da kalin da imam malik a cikin ingancin sakin waliyi daga yawo wanda shi imam shafi yana ganin a ce waliyin yaro ya saki matar yaro ba daidai ba ne shi kuma imam malik yana ganin cewa a ce mace da aka saki saki uku yaro wanda bai balaga ba ya aure ta ya sadu da ita wannan saduwar da ya da ita inda a ce a waliyinsa zai sake ta bai halatta ta koma wajen wancan mijinta na farko da ya sake ta take uku ba. Don wata maslaha kuma cewa ai ba idda akan ita matar daga saduwar shi wannan yaro. Dangane da cewa wata masabar an ce inda yaro ne ya sadu da ita, ba ku a masabar ma ya kawo ba. cewa ai yaro don ya sadu da mace ba a lissafa wannan saduwar tasa a matsayin saduwa shi yasa idan aka sake ta ba sai ta yi idda ba a'a a wannan matsalar a malamai sun faɗa a ciki abin da ya fi tsantsani shi ne a bata ka a shafi jinnan ka a ce za a ɗauko daga waccan masabar a haɗa da wani kauli na wannan masabar a tada wani abu da za a yi aiki da shi daga dai nan da abin kamar sama ɗaya ba zai yi ba. An shakan sharuɗa a guda goma don samun halaccin wanda aka sake sake wajen imam malik. Za a iya gane sharuɗan nan daga littattafan bidiyo kamar a ce ita ɗin nan ta san ya sadu da ita. A ya zama kuma san da ya sadu da ita ba tana cikin jinin haira ba yanzu mutum ya sadu da ita ba wani mani masalan ba ta cikin harama da hajji ya zamo an samu yadda su shi ya yadda ya sadu da ita ita ma ta yadda cewa ya sadu da ita ko kuma ita dinnan ta yadda cewa wato shi dinnan bai mutum cewa ya sadu da ita ba amma da za a ce an ɗaura aure sai sai da awar cewa ya sadu da ita shi kuma ya karyata cewa bai sadu da ita ba da wannan ko ya sake ta ba ta da damar ta koma gidan wancan mijin da ya sake ta saki to ana gane shi daga littattafan ruwa waya ta sai ta wani waje daban ya sadu da ita wala ta rufe izan amma ba a shaɗanta cewa sai maniyi ya fito daga gare shi ba matuƙar dai an samu magibul hashfati makan da hashfa to ya wadata ba sai lalle ya mani ya fita da gare shi kamar da ne yadda yake zuwa hadisi wa huwa hadisin shi ne annahu ja'at imra'atun mata bace ta zo ana kiranta tamimatul quraziyaka tana auren yadda ami a kan amanta shi ne fatul qurazi ta zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi hakika ne fa a fatta talaki ya shige da saki bacci na amma na aure amma amma ne da zabiri ki fati zai da fata zai rawa bayar da zabiri Yace shi dinnan amuramanin da zabiri ba da ba da ƙarfi irin da maza ba da ke tare da shi kamar ke zasu fadi. Allah da shi da shi yace da ita kina sai ki koma gidan mijinki na da ne wajen rifata ba za ki koma ba sai mijin da ya aure ki daga baya ya ɗanɗana ‘yan zuma ki ya ma ki ɗanɗana zuma muddatan sai ta zauna a wajen sa mudda sannan ta zo mara ta zo gaba nala sallallahu alaihi wasallam ta ce ai ya iya siyasa da ni na ɗanɗana da gare shi ba za ka yi shi ma ya ɗanɗana da gare shi. Sai ba za ka kalla ba kalama ce da ita. Magana ki ta farko kan zama ki da ta karya ta ki a yi. Bayan wafa da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ga sayyidina Abubakar zamanin yana alafa ta faɗa masa kamar yadda ta faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce ni a gabana kika zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Na ji abin da kika faɗa masa da abin da ya baki amsa. Ba za ki koma gidan mijin nan naki na farko ba. Da zo sai da mara zamanin yana halifa. Ya sake faɗa masa kamar haka. Yace yace da in kin koma gidan mijin na farko. Yace ki zan sa ai. Rawahu shayani Buhari da Muslim sun wai to hadisi. Fa yadda na kara idan miji na biyu ai zan da tsari idan mutum na biyu ya sake ta salatu na alaihima sannan ba laifi a kan su ita matar da da wannan mijin ya sake ta sake uku shi ko mijin da ya sake ta sake uku ayin zaujati wa zaujil awwal ai mijin na matar da mijin na farko an yi talata goma ila nikahi zuwa aure ai da aka yi sabon daura aure kuma har sadaki ko ne da wani yaushe wani da shi ba ana kira ne da bayan fa idda ta ta kaya daga shi wannan mijin na biyu ai fala budda min idda ta ne ba maka a yanzu na sami idda biyu gare ta iddatul iddatul lizawj al-awwal wa iddatul thani idda ga miji na farko da kuma idda ga miji na biyu in zanna an yi kima hudu da sa ran komawarsu ga auren zai ba su dama su tsaye da iyakokin Allah. an wa ma da halar alayhi fi tawil masjid an sunan da abin da ta shiga masa shi ne kima filin da tana sabta wanda alamar nasuwa shi ne shafe nuni don yana cikin al'afa'an hamsa za a ɗauka a matsayin masari makulun zanna shi ne makulun zanna a tsari na biyu ko ma'ana an abin da ake nufi in zanna ikamata hududin lahi abin da ake nufi da tsaye da haddodin Allah da zawa ba ki amfani na min alkadar da zai kana sabab bi salai gushewa abin da yake cikin zukatansu na daga gurbata rashin fahimta wanda shi ya jawo har aka yi sake wanda shi ya jawo har aka yi sake wajilka hududun lai wannan iyakoki ne na Allah wajilka maskura to wani abin da ake ambata hududun lai iyakoki ne na Allah yubayyinuha Allah yake bayyana ta da kawai ya'lam da mutanen da suke sani ai yadda dabbaru ai wanda suke lura wayanda suke lura nasau an am an ke bayyana su da an bato da annahumul muntafiquna bi tilka al-akan domin su ne masu amfanuwa da wannan hukunce hukunce da ake faɗa suke amfanuwa da wannan hukunce hukuncen da ake amfana kake faɗa ko mun lazina yake nuna bid'a su ne wanda suke gane maganar Allah suke ɗaukanta a matsayin magana ta Allah ta bara kauta ala.
وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.
عندي يتدبرون أي ينظرون في أواكب أمورهم يجوب أحسن الأمر تنبيه لا أتبع kawai talaku fi ma zikira take na abuwa game da abin da aka ambata walau kana karanan jihara ne ko da a ce mijin san da ya saki matar yana cikin maye ta fuskar shan abin da yake haram in ya sha abin da yake halal ya maye to wannan in ya saki cikin bai zarce ba kamar ya sha fura ashe nonon ya yi tsami sai ya bayi zuwa cewa an ya fita daga hankalinsa a wannan halin ya ce ya saki matarsa to wannan sakin ba zan zarce ba amma in ya ta abin da yake haram ya maye ya saki matarsa to wannan sakin ya zarce ya abu ya ga musulmi yin zalika amma bai da wani hanzari a cikin wannan ko da yana cikin wauta ne a wauta bai daga cikin baban tilas wanda ba za sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin sa ba saki a cikin a cikin wato tilas labarin wanda yake ba da fatuwa da cewa a irin nan an yi saki cikin wai ba zai zance ba. Mai faɗa haka fatacce ne yana nufin ya ɓadda wasu. Haka lamarin yake, sai faɗin ya zama hakalinsa gaba ɗaya ya sumanya, ya zama baya iya gane ƙasa daga sama. Ya koma kaman mahaukaci. Wannan sai ya yi sake sakin bai haku ba. Sakin bai haku ba a wannan halin. To, wai za a ɗallaka su nisa idan kuka saki mata, ba balagana a jana hunna suka yi suna tafta a ce idda su ta ƙare. Ƙarabinan ƙira'i, ƙarabinan ƙira'a idda ce yin nan, suka kusa shi ƙarewar idda su fala ta amsu kuma To, kuna da dama ku riƙe su, bi an tura da hunna, shi ne ku kome da su, bi ma'arofi, da nufin alheri, in gairin za'a. ba nufin cutarwa ba, autar ruhun ko ko ku kyale su su karasa idda in ya so bayan sun gama idda in Allah ya kawo musu miji sai su aura ne ba yaro da kyautatawa ai kudu ko wanda ku kyale sa ta san gari ya idda su wannan sai idda su ta kare sai idda su ta kare wala tun su ko wannan ba daidai bane ku ce za ku rike su suna daɗa kare idda ku ce kun yi gobe da su in kawai ku rike su biyar da ake ta ko wanda kai su rara dan ku cutar da su. Da kodin da mu. wannan rana sun abin da sun mutane su cewa makulun da aka nige ne da aka aka zuwa a nan yin don ku shi shi gare su ku zalunce su bil izra'i ila ibtida'i da muka ku fakatar da su ku fakar da su zuwa su nemi su fanshi kansu wato su ba da su ba ku wani abu don ku yafe musu kyale wata ne ku dawo ku sake cikin su wani wata marar wata ɗoyin al'abdi su tsawaita tsare su daga yin aure ومن يفعل ذلك والذي أيكت ونم فقد ظلم نفسه حقيقة يا تشكرك كي أوكا ما سيتوك أركي مجيك أويدا النية أظن ليس أمسين من تبعاء النية شوى ففضاء باك داما في أوليما وأن أي بعدين بل mutumin da ba ka bukata ka sauwaka mata ta yi ta samu mai bukata ta sai ta yi amai. Bisa alheri ha, tafi tafi da kan nasa ila azabin lahi da azabar Allah tabaraka wa ta'ala a ya zalunci dansa da haka a wala ta sai zo aya da ukun kayan Allah mu dura abin da za ku ringa wasa da shi mahzu anbiya abin tasiri da ita mun hada fatiya ta fuskar sa'a mata wasu ni'matan lahi ala kutina ni'mar da Allah ya muku bil islam ya shiryar da ku ga musulunci وما أنزل عليكم da abin da Allah ya sauka gare ku bidal kitabi da daga Qur'ani wani hikima da hikima wato ma fi min al-akan abin da yake cikin Qur'ani da daga hukunce hukunce ku tuna wannan ya izu bi a yana gargaɗin ku da wannan abin da ya sauka gare ku a Qur'ani bi an zai kowa kina ta inda za ku shi ne ku gode wani ni'imar da Allah ya muku bil amali da fuskar ku aiki da a wannan ai za ku sai zuwa zuwa wato ku kuma da ita izgili wa wata kuna ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah a kowane hali wa awala ku sani anna laha cewa wani tsada wa ta'ala alim musali ne bi kulli shay'in da komai la ya fa alayhi ba wani abu da zai koya ga Allah ba wani abu da ya koya ga Allah sai ji ku da ibudiya Allah zai ba da sakayya ga wanda yake mai biyayya wa yu'azzibul asiya zai azaba ga wanda yake saba wa umarninsa وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعرضوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر الله يعلم وأنتم لا تعلمون كما آية تتكباك أنا مجانا لي رسولنا أكن بعدين دي بني idan mace ba ta yi ma ba kawai dan kana jin wani haushi na ya zamo ba za ka iya rike ta ba matsayin matarka sannan kuma ka zo ka hana ta yadda za ta samu hata a wani Ranar kuma sai zamo an aka dawo ana magana da waliyan mata. Saboda aka sami irin wannan cewa miji wani dalili ya kawo ya saki matar. Amma daga baya shi kansa ya zo ya nada. Ko kuma ita matar ita ce kanta ta dawo dalilin da shi mijin ya sake ta. To ita kanta daga baya ta dawo ta yi nada. A ga kuma auren nan abin da ya fi alkoma da auren auren da ke tsakanin su amma shi wani matar ya tubure shi ake ya ta amai da auren ba in ne shi ne ai gujin ya yi musu wulakanci haka kawai za a mai da wannan auren za ka ce shi ma irin wannan ba daidai ba idan an samu rashin jikuwa ko rashin fahimta a wani waje sai Allah ya sa wannan rashin jikuwa ta kau to a kyale a koma yin da ake shi ne a maslaha ba a ce kawai za a yi amfani da cewa ai an yi kaza ai ya faɗi kaza ai ya faɗi shi waye a duba wannan ba a dinga duban wasu dalilai daban wasu dalilai daban-daban a rayuwa ta yi ita matan nan abin da ta jawo har mijin ya sake ta ita kan da ta dawo tana da dama tana ganin an mai da auren ba za a yi ba ko shi kansa abin da yadda cikin nata ya dawo yana da dama yana ganin inda za a mai da auren zai cinya zai gyara tsakaninsa da ita haka ba za ta sake afuwa ba domin zai hana a gyale su su koma a ce a dole an raba auren kenan har abada aikan na da yin wannan ta yi ita zaman da ta yi karkashin sa ba wani namiji da da za ka zauna ƙarƙashinsa ya zamo ya gamsar da ita kamar shi. A ko kuma shi ba wata mace da zai auro ya zamo ta gamsar da shi kamar ita. To ko an ce ba dama ba dama su aure. Haka ko wani mata ya ce ba dama su aure. Ai kaga an bude wata koma ta fitina ke na Wai za ka raka rubuta sa shi da wani sana wata ana ya ce yan kuka saki mata ko maza. Fa ba daga ajalin wannan ya zamo sun gama inda in garantin da ta wannan inda ta kare bala ta arun wannan to ku waliyan matan kan ku ce za ku hana matan nan da suke karkashin ku idafin lil awliya dan kana magana ne ga waliyan matan ai ta da wannan kan ku hana su min an yake na zuwa da wannan daga su koma aure da mazan nan nasu da aka samu rabuwa almutallaqina da wannan mazan da suka sake su ya ta sababa ne dole har domin dalilin saukar wannan ayar an na kusa majirin ya tsarin cewa yarwa majirin da tsarin tallaka a zuwa mijinta shi ne majirin ta mijinta ya sake ta mijinta ya sake ta wato sunan ɗan wata majiru jamila mijinta shi ne asi mugun adiyin ya sake ta fara da ayyuna jaha daga baya yi niyyar take aurenka amma na ha majirin da ya tsari ba gidan da tsarin ya ce har abada ba za su koma gidan wannan mijin da ya sake ta ba kamar rawa wani hakim inda hakim ya ruwaito a hadis kamar yadda hakim ya ruwaito a hadis dan da yake abin auliya yi magana ce ga wani yan mata ai kuwa man shi damu sai tallaka su amma magana ce tallaka su mai damu ne tsazuwa magana ce ga maza ana magana ne a nan da nan wasu ai kure damu ne auliya yi ai amma iyayi ma dai ana magana ne ga waliyan matan kuma wal ma'ana idan abin da ake nufi a sannan sai ya zama za a ana umura hulɗa ilaykum idan ƴan uwan wanda kuke da wani ce a kansu ko ƴaƴan wanda kuke da wani ce a kansu suka kawo maganar su gare ku ya ku waliyai kuka sa tsayin daga sai da mazan suka sake su sannan abin da yake cikin kaka ya kawo suka yi nufin sake ɗaura aure da matansu yin zalika ta kwakuce za ku hana kwakuce za ku hana su ta auri mazan da na za ka raro mataje mazan da matan sun yarjejeniya ai azwaju wanda sa'u ai mazan da matan yana sun yarjejeniya bainan tsakanin su na ya mun yake shari'a ta yarda da shi sun gane amma sai a bayan kuskure ne na raba auren su yanzu da kace suna dawo suna so a dawo da auren kowane ya kan ku ce musu yadda zalika nahyu wannan hanin anil auren ne daga hana matan da ku suke karkashin wani cutu sai koma ga mazan da suka sake su yu azli mana gargadi ne da shi man kana minkum yu'min billahi wal yawmil akhir duk wanda yake ya ba da gaskiya da Allah ya ba da gaskiya da ranar lahira ya da wasu da tobi domin wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira shi ne zai amfana da wannan zaliku wannan aikan kul'ari labin hana matan komawa ga mazansu aska hayar ya fi gare wa ya fi karkata gare wannan da su ma imam sha'ala zauje ne da ribar ji bisa da alaka ta bayan ina abin da ke jin tsoro ga ma'auran daga a fada cikin wani hali da za a rinka kokonto anya ma kuwa ba a wani abu a gobe saboda dangantakar da take tsakani wallahu ya'lam Allah shi ne masani ya san ma ta yin maslaha abin da maslaha ke ciki ba an la ta alamu ko ba ku sani ba ba ta biyu ba ta zo la ta alamu da ko ku so wannan ba ba ta biyu amma ya sa ku umarnin Allah ai wala su fi ku amsa ka ku bi zaka don ku fil ardi da suke nuna muku fahana amma ta kana kullum min ma ka wata bil ardi matakan an samu kwaɗayi ko sha'awa a cikin ɗayan daga kowane daga ma'auran ala kun min kuma man unzi zalika kowane ya yi kafa ce ban ba ku yarda ba ya na wula maslaha da bai domin yin haka ba wata maslaha wa kace da adatu lafi kitabihi a al'adar ubangiji ta gudana a cikin littafin sa sunnahu ya tahalalu al-akama wal istisu bil mawa'iz cewa yakan shigo da gargaɗi a tsakiyar hukunce-hukunce da kristoshi a bil mawa'iz dalila gargaɗi mai girma وفي الحديث يا حديثي كان يتحولنا بالمواعيد من قال صلى الله عليه وسلم يكتب شيء كمن وعزي جيفي جيفي مهابة الزعامة علينا don tsoron kan mugunta shi yasa ubangiji ma haka al'adarsa take ana cikin bayanin hukunci to sai a shigo da gargaɗi ana cikin gargaɗin kuma sai a komo hukunci da ya kawo haka dan kada wanda ake faɗa wa su gosa hukunci kawai a sa faɗa faɗa yakan haka ɗin yakan bayi su zuwa gosawa ko wasan ne kada aka tsaya faɗa to haka ɗin yakan bayi su zuwa gosawa to والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاؤم فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترجعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والوالدة iyaye mata yorina lalle ne su shayar da 'ya'yan da suka haifa ayyali yorina a lalle su shayar a fassara bil amri mufassiru ya fassara wannan da umarni isharata dan nuni ila annal jumlata habariyatu lafzan ishaiyatu ma'ana zuwa cewa wannan jumla jumla ce habariya a lafazi amma a ma'ana ishaiyya ce al-maqsud minha nan fa da wannan jumla al'amru umarni wa huwa lin nadli shi wannan umarnin ba na wajen ci bane na annubanci ne lil ummi ga uwa uwar uwa duk da ta haifi ɗa ko ya an so ta tsaya ta shayar da ɗan ko ta shayar da ya amma da sharuɗa uku shi ne yake zamowa na mandubanci sharaɗi na farko ya zamo shi ɗan yana da uba uban da yake mawadaci ne yana da halin da zai iya ɗaukan wata ta shayar da ɗansa ko da uwar ba ta shayar ba ko ku a'a ɗan yana da dukiya kuma aka sami wanda za ta shayar da shi ba uwar ba kuma ya yadda ya karɓi nonanta in an rasa sharafi ɗaya daga sharuɗan nan uku to shayar da ɗan sai ya zama wajibi a kan uwa sai umarnin a sannan ya koma lil wujudi yasa kenan a nan akwai istiraki yurina din ta ayyar zama yana nufin wajabci shi ne inda aka rasa sharafi ɗaya daga sharuɗan nan guda uku ta yi kuma ya zama yana nufin mandubanci shi ne inda wannan sharuɗan ba su wato sun cika shi ɗan yana da uba uban kuma mai hali wanda ko an ce ya ba da kuɗi don a shayar da ɗansa zai iya haka kuma ya zamo aka samu wadda za ta shayar da shi idan aka rasa wadda za ta shayar da shi ko da uban yana da hali ku yanzu hukumar wajibi ta shayar da shi haka nan kuma ya zamo shi ɗan ya yarda ya karɓi nonon wadda ba uwarsa ba idan ɗan nan ya ƙi yarda ya karɓi nonon duk wata mace sai na uwarsa ya zama wajibi a kan uwar ta tsaya ta shayar da shi ta shayar da shi ko haulai ne shekara biyu amin shekara biyu kamile ga ko sifatun mu'al da dukkan ne da kan tsaci mai karfafawa zalika ai da jabe jawo ko me ta tsiye da kalli min ma da dukkan dan a kore a kore da tar an ambaci dan kadan ne da sunan cikakke ta samuwa ta fuskar yin rawar wata wato da aka ce kamile ne har za ka garibin cin da maliki wannan kusantawa ne wajen imam malik fa haka shahara wa ulhika shahara bil haulain shi yasa a wajen sa tayi ma a shayar da ɗa shekara biyu da wata ɗaya ko shekara biyu da wata biyu wata biyu da jin shafi amma da imamin shafi iyakan cewa ne shi a wajen imamin shafi ba daidai ba ne a ce za a ba yaro nono fiye da wata shekara biyu wata ashirin da hudu ana ba yaro nono ba dole a yaye shi ba a ƙara ko da wata ɗaya ba in ba ba ne ke a yana ganin kamar akwai wata bukata ai ba da shi dan an ƙara wata ɗaya ko wata biyu a wala ce a wato liman alada wato sakko ko da aka ce sufa ce mai karfafawa da aka ce kamilai wal maqsud min al-zajjal al-hawlaini manufa da bayyana cewa shekara biyu hadun da za a bayyana zaujeri don a yanke jayayya tsakanin ma'aura tsakanin miji da mace inda ɗayan su yake a ba yaron nono fiye da shekara biyu ko fasa da shekara biyu ɗayan ko yake a a ba yaron nono shekara biyu daidai irin wannan in an kai magana ga mahukunta sai a ce wanda ya ce a ba yaron nonon shekara biyu shi za a yi aiki da maganar wanda ya ce a rage ba za a yarda da maganarsa ba ko wanda ya ce a ƙara ba za a yarda da maganarsa ba wanda ya ce in shekara biyu shi za a ɗauka amma ba nan da aka faɗi shekara biyu liman arada ayyukin marara wanda yake nufin ya cika shayarwa wanda yake nufin ya cika shayarwa wala ziyarata alai ba a ƙari akan shekara biyu لا فلمن قال فقالوا للتشيء إذا شاءت المرأة إذا ما تشتي بذلك يا ينتبه ولي أنا هذا ثلاثة شهر لا بعد لا ما تشتي قبل الشهادة شيئا يشترى به دولبي شيني وتا ثلاثة kuma za a ta da wannan magana ko ko ne ce ma shekara uku gaba daya wata talatin da shida to za a yi gaba a shi da an ce ba nadi a kai wani mawudi da hu ayin adi shi uba shi ne dole yake a kansa rizkuhunna ya ba da abinci ga uwa da take shayar da ɗansa ko take shayar da ‘yarsa dole ne ya ba ka abinci wacce tsohon da kuma ta fatarwa a nan yake nuna cewa a shaida ana dangana shi ne ga uban kamar shi aka haifa shi shi ne yasa walin mauludi na ku shi ne aka haifa wa ɗan ai rasul da wulwalan ai wanda aka danganta gare shi itirazan kanin da zina wannan da a kauce daga ɗan zina ɗan zina ko da an san wanda ya uwar a ciki ba a ce shi ne zai ba ka abin da za ka sha ba shi yasa a zuwa yawa alƙalai in an kama ga wani wanda yawa mace ciki a siste ai dole shi ne zai ringa ci da ita wakashin shayarwa to wannan ba tsarin shari'a ba ne. Sai dai ana nufin aikata yin tsawatarwa to kuwa wannan amma dai asalin ba tsarin shari'a ba ne. Sai dai shi ba ɗan saman me za a ɗora masa wani nauyi hakkin Allah ya kamata a tsara. Idan nan an kama shi da laifin zina ita tunda an kama ta da laifin zina. Za ta ɗaura hukuncin amma ba a ringa kama kama ba. A ce a ai dole ya ringa kula ya ringa ciyar da ita da sauransu wannan ba tsarin Allah ba ne. Inda shi ba an haifa masa ɗaya ba. ba shi aka haifa wa ɗa ba a wannan tsarin. Ko kuma wanda uba ya kore shi ta fitar li'ani. Shekun ba wani abu da ya kawo kan uban min ajalihi saboda kan. Saboda ba ɗansa ba ne. Ba ɗansa ba ne. Wasu tsoro nan, haka nan wajibi ne ya wato ya ba su amtifaka. Matar da ta haihu lokacin da take shayarwa daidai auren na tare da mijin ko ba tare to dole daidai ya ba ta tufafin da ya dace alal irra'i amma aka ce in ma tana cikin kisbarsa to duk da dai wajibi ne tufafi da ita ai ba ta ƙara wata tufatarwa ta shayarwa ba shi ne ce za ku na mutallaka in ya zamo an sake su in ya zama matar wannan da take shayar da ɗa uban ɗan ya sake ta yanzu dole za a yi hukunci da cewa dole ya ba ta tufafi da za ka riga fatuwa da shi za ka riga sawa wakacin da kake shayar da ɗan yin ma'aruf yadda ya dace za a dubi yadda ya dace a nan a da yake za ku na mutallakatin ai ba in saki wanda yake ba in ba ma da siyatu amma mace wanda aka sake ta sake raje wala ta ce da sake wata ma ba a sake ta ba wala zama rasul allah rana to ba dole ba ne a ce mutum uban ɗan sai ya biya ka wani lada musu shayarwa inda shafi wurin imami shafi wasu za ka malikin bi gari mai shayarwa a da mulkin ra'ayi bi nasiha haka ma dai hukunci yake wajen imam malik amma fa shi ya ce ban da wata tsarin ka za a ce ba za su zauna shayar da nono ba kawai matan talatin iya amma wadda matsayinta ya kai a ce ba za su zauna shayar da ɗa ba to tana da damar ta ce in za ta shayar da ɗan nan sai uban ya ji ya kalada a wannan kuma wato mai tafsirin mu ya ɗauka musu wasan mace wasu daga malamai ya ɗauka musu wanda ya haɗa da mace cewa ita mace za ta karɓi lada musu shayar da ɗa ko da a ce wadda ta yi kaushin hali ana cewa mace in ta yi kaushin hali shi da ita wata fata da ita ba a kan mutu sanda take cikin wannan kaushin halin kamar ta fita daga gidansa ba da wani dalili ba ba da wani dalili wanda zai gamsar ba ba sannan shi da ita ai ba wajibi ne a kansa ba amma in ya zamo a sanda sai wannan kaushin halin tana da ɗa jariri wanda take shayarwa to za a ce dole shi da ita ba wai dan ita ba saboda wannan ɗan nasa sai take shayarwa za a ce dole fatar da ita saboda wannan ɗan nasa da take shayarwa to a wato ba shi yana gudana ne bisa hukuncin ciyarwa ta auratayya ciyarwa da ake saboda shayarwa wahuwa ciyarwa da tana gudana ala wahuwa ba wani ba wahuwan jari ala wahuwa na fata zojiya yana gudana ne bisa hukuncin na fata zojiya inda za a faɗa ko yadda aka faɗa a ciyarwa ta auratayya ba haka ma ake faɗa a ciyarwa saboda shayarwa يفهم وربنا يجري الناس بكلم ذاته وربنا يكون ساعي أخرى ويسرى تعالوا بين الشيء تعالوا يناش لا تقلبنا لا باع ترى وتلي إلا وقعها سبوا من ذات إيسرى أكتا أبدا تجد إيكو أكتا فأنا ذا أشيء لا وانا ذا أشيء أن ترى مثلا من جيد وكرتون shari'a ba ta zo da wannan ba kowa abin da za a koma masa sai abin da zai iya ɗauka la turawa ne sun dole ba daidai ba ne a ƙwarin wata mahaifiya saboda ɗan ai da sababi da sababin ɗan ba daidai ba ne da an kura a ma'aikin rai misalin a ce za a yi mata dole a kan sai ta shayar da shi ai digar ujiratin ko ba a rada a wani ujiratin nuna ujiratin ko kuwa ta za a ji aka lada da kai ladar da ya dace a can biya kamar ta ba har su tsara da an da take sai an biya ba daidai ba ne a haka a bi a ala'in rai idan tana idan ta shekar za ta sha da shi ba ai wasu daga yau ha za ta samu wadda za ta sha da shi za ta sha da ɗan kuma ɗan ya je ka nonanta ya zama kuma yana da hali au au lido wala jimali nan akwai nutsiran alif biyu ne akwai alifin da yake tare da rashi akwai kuma alif ne a hamza aunin wani limani ko ko a'a uba ba bai da kuɗi amma ɗan yana da dukiya idan ba ɗaya daga cikin sharuɗan nan za a yi wa uwar dole suka cewa ta shayar da shi ta shayar da jaririn ko dai ita kanta ta shayar da shi lahu man yurukukum ita ce za ta samu za ta haihu matar da za ta shayar da ita ce za ta biya a wannan halin ita ce za ta biya a wannan halin kuna lura ba ba daidai ba ne a ce za a cutar da maurudu lahu namijin da aka haifa masa tsari wa da ne da muka san sa ai duk sababi ai da sababin san bi ayyukan nafa ko kaɗan da muka ce za a tsora masa fiye da ikonsa abin da yake da iko ويغافر الذي إلى كل جنوما ذاك رافع الجنوة قوة إلى الجنوة تأتي بولدها لنكم أتي بولده بسنور يعني أولا مراجع للاستيطان دم أداه قوة إلى الجنوة يسوس تأمتا kada ita uwar ta rika duba wani abu da ya fi tsakaninta da uban yaron nan ta ce za ta huce a kan nan wanda irin wannan so da yawa yana afuwa abinda uban ka cin mutunci na yi yi muka za mu kaza ka zo wannan a kuka a kula danki duk abin da uban sa ya yi miki amma dai danki kuma Allah ne ya san waye zai tsoro ta yi shi uban nan dama ba shi zai mora ba ya sa wa da shi ne kike da shi amma shi ce ma za ki more da ta yi kuma shi din ne zai more shi ke din da ka haifa ba ke za ki mora ba shi ya sa kowa dai ya duba ya ga ɗansa ne ɗansa ne Allah ne ya san kuma waye zai fi more ya yi ko biyar duk ku more shi ya yi ko biyar duk ku more shi shi ya sa a duba matsayinsa na ɗan وعلى الوارث مثل ذلك shi kuma magani ai waris al'adi magajin kuma wawan sabiru shi ne yaron ai ala wali ai yana kan waliyin fi mali a dukiyarsa to kamar wanda ya hau kan shi waliyin yaron misal zalika na zai al'adi kamar abin da yake kan uba min walidai ga mahaifiyar min al'uwar na daga abinci da tufatarwa. Idan ya zamo matsala, uban ɗan nan jariri ya mutu, sai magajinsa. To wajibi ne magajin ya ba da abin da ake bukata wajen shayar da ɗan nan, na daga abinci da kuma tufatarwa. Daga abinci ko tufatarwa. ya bayar ga ita wannan uwa. Sai na raga aiwa da dan salam idan da uwa da uba suka ga abin da ya fi dacewa a yaye ɗan. Idaman da mu a yaye ɗan ƙaunar haure ne, in ma kafin a ce ɗan ya cika shekara biyu. Sajira ya zama ko yayewar ya zo ne an tarari min huma. Daga gama kai daga garin su. Uwar ta yadda a yaye, uban ma ya yadda a yaye. wata shawara da shawara bai nahu ma tsakaninsu ne zuhuri maslahati sabi'i fi domin an gano ɗan nan aka yaye shi ma tun kafin ya ci shekara biyu haka ɗin zai fi masa maslaha fala juna alaihi ba laifi a kansu sai fala a fi zalika a cikin yaye ɗan tun kafin a ce ya cika shekara biyu wato shi a yayi ɗa in bai cika shekara biyu ba ba laifi ba ne abu ne wanda yake ya halatta abu ne wanda yake ya halatta wani halatta mu idan kuna nufin gidabulin aba don kuma an dawo magana da iyaye maza an tattari ko auladakum idan kuna nufin ku ɗau ƴaƴanku ku ba da su su sha nonon wata mace daban ba wata ta haife su ba marari'a wasu masu shayarwa daban zairar walida ba wayanda suka haifi ƴaƴan ba ba wanda suka haifi ƴaƴan ba bala juna alaikum ba laifi a gare ku ku iyaye maza fi a cikin ku ɗauki ƴaƴan nan naku ku ba da su shayarwa ga wata daban ba kuwa ba za su lamsu ilayhin amma fa idan za ku ba su wanda za su shayar din ma a taitu abinda kuka faɗa kuka faɗa musu za ku biya su ayar su ita a wula hunna abin da kawai nufin ku ba su minar kudurat na daga lada a wato an sami kuduratul gairi a kasla min kuduratul hunna kamar ya zama ita uwata da ke ita duk wata sai an ba ta dubu goma sai aka samu wata wata za ta shayar da ɗan da ita ta yi haƙura ma duk wata a ba ta dubu biyar ko ko wata ba uwa mace ce ita ta yi dama za ta shayar da ɗan da kyauta amma idan ya zamo ga uwa ta ce ita inda ita ce za ta shayar da ɗan sai duk wata an bata dubu goma ga wata mace kuma daban wanda ita ma za ta iya shayar da ɗan amma ita ma ta ce dole duk wata sai an bata dubu goma to wannan ba dama uba ya ce zai karɓe ɗan ya ba waccan ya ne uwa ta shayar idan ma kada ya ba waccan wani rangwame ya samu ba wani rangwame kaga wannan sai dai kawai cewa ai yana jin haushin uwa in nuna haushin uwar a ce shi ya ɗau goma ya bata dubu goma ya bata ya goma ce ya bayar da wata ya samu ko ba dalili ba ne. Wai na ɗa in za su lamsu idan ku ba su wato zai su shaɗa musu za su yi zara su bar wa bayan da aka bari. Wannan da aka faɗi wannan cewa in kun ba su abin da kun miƙa musu abin da kuka ce za ku ba. Wannan ba sharaɗi ba ne ga ingancin sufurin akan shayarwa. Ba ana bayanin abin da ya ka yana kabila domin ita mace da za ta shayar da yaro ba uwarsa ba wata haifa aka yi akan ta idan aka gaggauta wata biyan talazin da aka ce za a bata a je mu rinko su ya fi daɗa da zukatan su ya fi a ce tana shayar da shi tana kudin ma da aka ce za a bani akan shayar da kai ba a bani ba don ni taimakawa nake a domin zama ta karɓa ai kaga an soke irin wannan bil ma'ruf da abin da yake ya dace bil dalili kyautatawa ka je bin nan wato kamar ya zama da daɗin da kwanciyar hankali aka ba wata kuma a duk abin da za ku yi dai bayan Allah ku ji tsoron Allah duk abin da za a yi a ji tsoron Allah dubara wannan isabar tsari bil muhafazati ala ma shari'a a cikin cewa lallai a tsaya a kula da abin da Allah ya shar'anta bi abin al-alfari da zama da zamanin yara wal malari masu shadi wanda so da yawa sakaci a irin nan yakan jawo yaro ya tashi da wata irin fahimta har ya zama wani shazi a cikin al'umma. So da yawa malaman tarbiyya suna faɗa rashin kula cikakkiyar kula da haƙoƙin yaro lokacin shayar da shi ko rashin kula cikakkiyar kula da haƙoƙin wanda ke shayar da shi yana sa yaro ya tashi wani shazi sai a samu damar zuciyarsa tana wata tafasa akan al'umma ya ringa ganin cewa duk ma wani abu da zai wa al'umma daga baya ai ba wani ba komai ba ne saɓanin inda ya tashi ana kula da shi inda ya tashi ana kula da shi shi yasa kula da yara lokacin shayar da su a tabbatar ana ba su haƙoƙin su abu ne wanda yake muhimmi haka nan a tabbatar da cewa nasin da suke shayar da su ana ba su haƙoƙin su abu ne muhimmi a wajen tafiya al'umma cikin zaman lafiya wa'adam sani an Allah cewa wani subhanahu wa ta'ala basiru yana gani bi ma ta'amalu da duk abin da kuke aikatawa da abin da zai dan adam kai a gaban Allah ne ma yakunu min najwa salatati illa huwa rabi'un wa la yafsati illa huwa salisu وما تكون في شأن وما تظنون من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. إن أنا ما جاء منك شيء أجمل الله كشيء أنا سر منك شيء أنا سر لأملك شيء أكثر وأنا منك. لا فعل شيء من ba wani abu da yake koya ga Allah daga cikin abin da kuke aikata ko ya sa ko yaushe ku dubi wannan wanda wanda zai sa ko ku tsaya biyayya da tsare-tsaren Allah Allah ya koyi mana biyayya da tsare-tsaren Allah ko ko ba na nan tsaya tana da ko ko tana da bayanai daban-daban ko to Allah ta ya shola da yau ko da muku wanda wannan zuwa na ta tarafasa da amsina Allah ta shola Allah ya ba mu fahimtar Qur'ani Allah ya ba mu aiki da Qur'ani Allah ya sa Qur'ani ya zama mai ceto ne gare mu alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق على آله الطائفة المستقيم Thank you.